بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau shida ga watan kafa shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in daidai bayan hijira wanda ya daidai da sha shida ga watan goma shekara ta dubu biyu da sha takwas miladiya idan ba a manta mun tsaya darasi na ashirin da uku yau za mu tashi darasi na ashirin da hudu hadisi na ɗari da talatin da tara a cikin kitabu sahara muna roƙon ubangiji madaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai da kuma ba mu iko aiki da abin da za mu yi mala yace babu wujubi wasli rijlaini bi kamaliha babin da yake magana akan wajibin wajibin wanke wato kafaguwa wato cikakku a wanke kafa cikakkiya da cikakka ba tare da sauye wani guri ba kamar yadda wato za mu ji ko kuma za mu gani akwai waɗanda in suka zo alwala ba ka wanke kafa duk da cewa ka'ida ta sunna annabi alaihi salatu wassalam akwai tsari da musamman yanzu da za a shiga sanyi da za a ba mutum rukka da sauki cewa akwai damar da zai iya samu ba sai ya wanke kafa ga wani lokaci za mu zo babu nafsi alal kuffai nan gaba kaɗan to amma dai a nan ana magana ne akan mutum ba tare da wancan rukkar ba ba tare da saukin ba kawai zai je ya ci wanda kafa kamar yadda aqida ce ba wanda kafa kawai alwala za a yi ba tare da kana da saba ko jaura kawai ka zo ba sai ka wanke kafa ba za ka kawai yadda za ka tafi kai haka za ka tafi kafa wannan kuma ba karamar kwaciya da ya wuce kwarai da gaske yanzu ba ma da ya kawo wajen ki a nan yace wajibi ne a wanke kafa wato dukan da tun daga idan sawu har zuwa kan babban dan yatsa ko tun daga kan babban dan yatsa zuwa idan sawu hadithu abdullahi bin amr abdullahi dan amr dan az yace kana sayyidi takallaba annan nabi sallallahu alaihi wasallam manzo kira da abin da Allah tabbata a gare shi ya bar wajen mu shine takallaba Allah takallaba annan nabi sallallahu alaihi wasallam ya bar wajen mu fi safaratin sabana a wata tafiya da muka yi tare da Annabi alaihi salatu wasallam shine bi a wata ruwaya ruwaya muslim shi kada yake cewa fi safaratin sabana haka da kaje ne ruwa ma duk da ma'ana daya yake fa ajratna wato sai muka rinci ko muka rinci Annabi alaihi salatu wasallam wa kada arhaqna ar'a wato arhaqna sala arhaqna salatu a lokacin sallah ta rike mu ta mamaye mu ba tare da mun shirya ba ta mamaye mu a nan lokacin ai wa kada azarat salatu al-asr lokacin sallah al-asr yayi irin kada wani abu baka an kada ba kauce da lokacin sallah yayi irin wannan lokacin sallah ya mamaye su ba tare da sun sani ba yake ne yake cewa wala natawaddu arhaqana salatu wa nahnu natawadda sai muka shiga alwala a wannan lokacin saboda suna tsoron kada lokacin ya fice yace faj'alna faj'alna lan sawa ala arjulina saboda sauri kawai sai muka rika gaban kafafuwan mu kowa ya zo kafa sai ya jabe ta saboda yana ganin ya sauri ake kan lokacin da aka danne ya fita ya ba mai su wata kila kana da aiki ba ka san ba lokacin ya shiga ya kuka fita ba nan da nan suka fara lura a sai lokacin da aka yayi ko kowa bai alfara ba sai aka zo in aka zo kafa saboda ta fi ko ina wa ana wankewa a wajen awo gabobin alwala kawai sai ya ne sai aka ce ta saboda nan ne bai fara fara wani ma yana da fasu ko kauci ko tattarewa fara to ko haka zo nan sai a ta ba annabi alaihi salatu wasalam yana ganin su bana da ya ala sauti sai kira da mafi daukakuwar sautin sa wato annabi ya daga murya yace wai dole na azabi min Allah azaba ta tabbata ga diga digan da ba a wanke suke sai da wuta duk wanda baya wanke daga digansa to za a ba azaba sai an sake auka saboda haka shi za mutum ya je kwallo ko aiki musamman yan kwallo ya je bal ya dawo sai ga ya wara bango yana ta wanzo da wannan wanzo ke ne kuma wai alwala yi idan kana so alwalar ka ta yi ta fita ka to fara wanzo wanzo ka fara wanzo ka ba sannan sai ka alwala amma ba ka ba za ka yi alwala ka ba musamman wanda yake da matsalar gautin fata zai yi alwalar ka ba ta wata ba yazo kuma ya sallah isa wanda duk da duwa abin da aka baka saka hana mutane zuwa kwallo ba to shawara za ka bayar cewa abin da ya kamata mutum ya yi ana sallah musamman a daidai da za a yi don gane za ku ga yanzu an fi za ku da sallar sallah ga masu zuwa kwallon kafa saboda za ka je da an fara kwallon kafa kafin ka je zai wannan magarba kai to zai go za a jirawo magarba a ko ina ba suna bane to a daidai wannan gabar zai ga sallah wato arewa Allah ka bukar kalata to abin da ya buka mata shine kamata a ce an bada minti 30 tsakanin sallah da daji da kwallo idan ka zo ma ba za ka yi wanka ba sai zan tuka da yi kokari ba sannan ka je ka da Allah domin Allah ya ya ba ni adama hudu zinata kuma inda kulli masjid idan za a je gaida Allah adu aje ba a jin ka je gaida Allah kana wani ko kai kai za ka yi sallah in za mu gurin budurwa ka wanka kake yi kaga turare dan goma wanda kake ji ya fi kowanne ba zai sa udul abiyar in za ki gaida Allah ba amma zai ki gaida budurwa da zai sa udul abiyar ko ya sako ni turare da gaida ya sa bayan Allah ya ce ka saba adun za ka zo gaida ni aka yi bada zuwa da Ali ka fara so da haka shi da ya da yawa wasu malamin kanin suke bangewa a ce ni bar adu fitar azuwa gurin ba wani shi ne za doguwar riga da wando da hula ko kuma ya sa takwara da jamfa a mutum ɗin wato jamfa da wando da kuma babbar riga ko ya sa wannan sannan ya sa hula a adam ba hudu idan ya gama sa wannan bai sa hula wani suka ajewa to wannan abubuwan wasu a da suke rikuwa su in ka zo gaban tsawon gaban sai a koro ka koro ka domin a ranka da shi gaba fitar ado shi ne ka ta hula don ba za ka kai da zirgin ka da babban riga ba hula daga lokacin ko da kaje kaje ya haka zai zuwa ba ido ne da tijan mu da tijan kwarai ne to zai kalle ka ya rika ganin da yake ne sai hula da ka war hula tambaye da zai zaka wata ku kaga abin da ka wace to to da ka gaida ubangiji in ba ji aula ai cikakken abu in ba ji aula ai kai saboda kawai na ba wuce ba inda za ka sa kananan kaya saboda shi a gurin da inda aka sa kananan kaya ka sa hula ba zai ba magana ba shi ka yi ba kananan kaya ka saka su ka sa hula shi wannan daidai kai ba amma idan ka sa dogayen kaya ko babban riga ba hula zai ma magana don ba al'adar ka don rasa ba saboda haka wannan shi ne wato abubuwan da malamai suke gani cewa lalle ya kamata a kiyaye idan mutum yana zuwa alwalar da fita to ya gama kawai da wata ya kawar da ita sannan zai yi alwala to shine annabi ya ce azaba ta tabbata ga waɗannan digadigan da ba a wanke su sosai da wutar jahannama annabi zai yi faɗa haka sau uku wailul lil aqabi min an-nar wailul lil aqabi min an-nar wailul lil aqabi min an-nar malamin ruwa yake mara kai ne au talata annabi ya faɗa haka sau biyu ne ko uku wannan hadisin wato bayan bukari ya fitar da shi a kitabu da hannu babu ba rafa a kan tawo da hannu babu da yake magana akan wanda ya daga ilimin sa wajen ilimi in za ka koyar da al'umma to ana so ko ba ka da hujja ka san daga domin kowa ya to shi ne hadisi na gaba hadisi abi hurairah hadisi na 140 abu hurairah yake cewa kana yamuru bina wan nasu yatawaddawuna min al-midhar annaba ne da zuwa ya kasance yana zuwa ya shudi ya wuce ta gaban mu ko ya wuce ta gaban mu wani lokaci wallatu alhali mutane a daidai wannan lokacin a ruwayar muslim cewa annahu ra'a qauma cewa lalle annaba ne da zuwa ya ga wasu mutane a ɗaya ruwaya ta imam muslim amma a nan cewa ya kare muru bila ya kasance yana wucewa ta gaban mu wannan ya tawazzaru mutane suna alwala ta bai da ni da ni da har da kan mazuru a cikin mazuru ruwa ina ni da har azalu shine ni da ko majidi ko ko ko kwalla abin da yake butacce a baban da buta shine almida kana ji ki afi bulu ruwa annabi ya roƙa ya ce ku dai ga dalwalan kowa ya ga dalwalan sa me yasa yake fa inna abul qasim sallallahu alaihi wa sallam domin baban al-qasim to kaga anan abuwan shi abu wurin da ne zo wucewa ta gaban wasu sai gan su suna alwala sai su fito da ta alwala ku fa inna abul qasim ruwaya mutum zuwa ta inni sami'tu abul qasim domin naji baban al-qasim shine annabi alaihi salatu wassalam kala ya ce wailu lil aqabi min an-nar azaba ta tabbata ga dalilan da ba a wanke su wato da wuta ba a wanke su sosai da wuta abu hurairah shi ne ya zo wucewa ya go suna alwala almajiransa ko kuma wasu daga cikin sahabbai da kuma tabi'ai suna alwala ana ta sauri wasu ba su wanke kaba su sai wajen shi ku kyauta da alwala ku na ji annabi na cewa azaba ta tabbata da digadigan da ba a wanke su sosai da wuta saboda haka wajibi ne a kai a kula yayin da za a yi wani alwala bukari ya fitar da wannan hadisi a kitabul wudu babu gajin da haka musulun ba ya fitar da babu na gaba babu na jiya biyu a nawa babu ike babu idalatul gora babu da yake magana akan mutahaddi ana so mutum ya tsara gurin da za a wuce inda za a wuce a hannu wato kafin hannu ya wuya hannu idan za a wanke hannu kuma gaba daya iya gwiwar hannu amma ba da makai sai ta shiga gwiwar hannu fuska kuma daga wato matsatsarar daji daga goji kenan zuwa kasan haba gefen kuma kunne fadi kuma gefen kunne da kunne sannan kaba kuma yake zuwa idan sawu wannan shine guraren da ake wankewa to an so mutum ya kara maimakon ya wanke iya gwiwar hannu zai karo hannun wajen kafa to shine ne bayani akan wannan da yawan da wanke ya kuwa wato gidan sauki ne wanke har kauri yawan ko har kauri to shine ba da yake an so idalatu gora a tsara wato wato idalatu gora a tsara gurin haske wacce hadini da tsara haske kaji ilo do ne wajen alwala to amma za mu ji bayanan da malamai suke kafin mu faɗi wannan ya nuna cewa ra'ayin waye ra'ayin babu bukari shi ma yana zuwa tsara to amma ba za mu biya hadisin da bi umarni ake ko hali hadisu abi hurairah radiyallahu anhu kan abu hurairah yake ni da ne da nabi sallallahu alaihi wasallam ya ko da ga annabi alaihi salatu wasallam yana cewa inna ummati lallai al'ummata yud'auna za a kirawo a ruwayar mutum shi kare cewa ya tuna za su zo يوم القيامة رانا القيامة غورا مؤجلين سنا ما تفكوكين غبوني شنو غورا مؤجلين سنا ما تفكوكين واتو حقين غبوني من أكبر الوضوء إلى لك غورا بان الولا واتو فتكة تجيران روا بتلا عنين زي روا بتلا kafata da rawa butula duk inda yake zuwa wa wajen alwalali da rawa butula domin zirani da ra'awo ya buga jiranta sannan kuma ba a iya ganin gaba saboda duhu shine Allah maka kuke garbi yake gaya mana cewa ranar ne zaka ga duk wanda ya zo imanin ka shi zai haska ba garani shine Allah yake gaya mana alqur'ani cewa za ka ga an hawo sau wato in imanin mutum bai da yawa kamar ba ta da waya kaga idan ba a jaje dorin daure to idan mutum ya kan sarari ya daukin imani da ya karfin ta fita ga mutum yana tafiya akan sarari ga tashi hankali ba wuta tana lafiya sama sannan ga ni to wannan imani da shi zai hasa ba iya gaban sa fitilan wani ba ta hasa ba to shine ana cikin tafiya inda imani da ya tsari sai kawai fitilan ta dauki to in bai wa gawo ya tafi gaban jahannama kuma ya fadi in bai wa gawo idan kuma Allah ya taimake shi shi ke nan to a lokacin da Allah yake zaka ji munafikai suna cewa ko zuhura rakka bi din nuri suna cewa mu'mini ku dan daga da dan Allah mu dinka da hakkin ku kamar yadda zan biya mu sai Allah yake kila bi'u wara abu ban ta bi nura sai Allah ya ji ko ba ba ya kudo tarwa sai Allah ya ji da tsara a duniya in an je kiyama nan wajen gaba ɗaya ba wasu tsara a ce duk alaƙar da mutum ba kai ta kasammar ba ba za ka ce wani ni ina da rijalin dina a cikin take gobe ku wane mu ce to to da haka iya imani da shi zai baka dama ka wuce a daidai wannan lokacin to to da haka shi ne wato malamai suke ce wato ranar alkiyama kana ganin masu alwala da imani za ka gane domin za su fuskar za ta nuna kuma kowa ya za ka ne za ka ga duk inda musulmi yake duk bakin sa wallahi idan suka haɗu da taburi wanda ba musulmi ba sai ka ga fuskar wannan ta ba annabi ai za ka mafi yawanci wanda ba musulmi ba suna wanka sai wani ya wanka uku a rana amma su zo kusa da kai rana na buga sai ka jima wani wani saboda ba wankan da ba duk wankan da zai kowane irin da yake da so za a ga mutukar ba a wankan jaraba su sai jiki ya nuna to haka ita ma alwala in dai ana yi to nau'in da sai ya nuna mutum a da alayya sai a duniya ana gane wa wannan jara kuma alayya to shine Allah ya annabi alaihi salatu wasallam ya ce za su zo da wannan fuskokin hadau ba za su to iya wannan shine magana Allah tare da hadisin da suka gano da yake ba malika da ne ku abu ya ce duk wanda yake so daga cikin ku an yi tsira gorata ya kawai da hajjarsa bariya ba alto yayi ko shi ya kace idan ya zo an ne yake wanzuwa ya zo alwala har da ba nan gurin da ba ne yake tsara to amma wannan abu da yayi sunan da ijra'i wal mujaddad bil hadith ma adat min ba'd al-faz ruwa'i kasara idraji magana take an fahimta da kyau ba maganar Allah alaihi salatu wasalam ba fahimta ce shi ya fahimta ka shi da duk akwai ba wanda aka rawaito tun dubu dari da wani abu yana aka bane yawa abin da yafi daidai shine ka tsaya inda Allah alaihi salatu wasalam ya tsaya ba wani sahabi da aka rawaito ya a alwajiran sa ba ne haka kamar shi abu wa yana sai gano tun da Allah alaihi salatu wasalam ya ce hakkan fuska za a yi ba ya kara hakkan aka bana wannan shi aka ce za mu da bakin sa kai wani ya bai zuwa inda aku da babu raji ne wani ya bai da kai to sai mu ji jira na babu kaba kudwa barai mu koyi an bai da ko me yasa to da Allah ne da ku sai ya ce alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin abdu alaiha bil mawadi ne dalili to amma da hadi zai yi kuskure sai dai kuskuren da baya nuna cewa mutum banza ne bambancin mu da sauran ne ya yi kuskure amma mu kila ya ga mu mu yi da haji ne da ba za a yi wanda mu da kuma kamar shi ma mu je da shi ba zuwa wanda aka ce mu koyi abu da da da wanda da da wanda da da wanda da da ba wanda aka yi da ba kowa karewa ma alwalan waye da kudin janti a hadda alwala alwalan da ya ga Usman ko ya rawaito mana babban kada abu kuma ya dila gora kau bai fada ga ba shikenan wannan babban misali ne da raji cewa wani idraji ne da ba da suka tashi ma ga yadda ba kan idraji ne wa farau musala suna kawo wannan hadisi akwai inda yawa da ake kawo waɗanda suka mutu ne da yana kai idraji amma wannan mai da kamar da da aliku daga nan zuwa kaji magana abu wanda ya zo daga cikin ku an yi tsira gora da ya kawai da hakan sa bare ma an doye yi bai da abu wani Allah ya tsara maka yadda to wannan shi to sai ce bayan abu bukari ya rawa zuwa kitabul wudu'i sannan ya babu abin wudu wal gurin da ajalu min azan wudu ya rawa shi wa muslim ba ya rawa babu na gaba babu cewa babu da yake magana akan addu'a a cewa ba wai dole ne ita ce duk abin da zai kawar ma da shi akan haƙori sai ne kira ko yawa dai dai idan mutum ya samu shiwa ko ara ko ara da ake faɗa wannan ko zai ka ba mu za a iya cewa yana da falala ta musamman kamar yadda aka yi da dinar addu'a to shi ma amma ka ci ta ji duwa da radiyo ga mu bari ki kira baki ba a ya bari mu ji sunan da addu'a ko tsumma ko hannu ko gawai kamar yadda da da muka sani iyayen ma haka ake in ka dace da safi gawai za a duka ba a ji sai ka goge wa kai kuma ku tayi da kai ki zo da haka sai abin da zai kawar ba sai dai mu sani cewa akwai wata sunna ta musamman ta kuma yi wato yayin gaban ko alwala kamar yadda za mu biya musamman malaman imamu nawawi ce musamman yayin da za a gane sallah domin cewa ya addu'a ku madaharatun lil fadl wa marzatun lil rabb hadisi ne haka yana kaure da da baki biya zuwa ji sannan kuma yana janyo yardar Allah ibnu kayyim ina da so ranar lokacin da yayin kadan in ƙara bibiya ibnu kayyim ya kawo bawa da addu'a ji da yawa in da bibiyu in in dubo mana sai kuma idan ya tsawa da yawan da yawa ba zan yi illa kenan an azkura to to da haka amma an kawo bawa da gaske abubuwan da za a iya kawowa suka ce addu'a zuciyar da ita musamman bai yana wato yantawul kalma mai dalili ba ya rawo yana idan kana bara wanda ta zuwa maka ne ya ji to yana dukkan sarari sai har ka da wannan rayuwa sai ne kun kai da rayuwa sannan kuma wato yana kai ba bangajiya kai ba bangajiya ba yana ba da bangajiya ba ku fahimta da kyau kana da bangajiya to kai ba ma to akwai fawaid da yawa da ibnu kayyim ya faɗa akan wato azwaj sannan yana za ƙwarin haƙuri wannan kuma da ba a bibi yake kaga da wahala yana maganin amotan amotan haƙuri akwai lokacin da aka ko burodi da toothpaste da ake amfani da shi kana amfani da shi za ka kana yi yana ji amma azwaj ne yau da gobe sai ya daina wanda za ka iya samu duk da suna za a wanda za ka an nakarin bari ana dabaru akwai dago sannan ne za ka yi da nakarin bari kuma mai kyau yana da kyau kwarai da gaske shi ba ba mun tunda karin bari zama kansu yana ba da ni sosai to Allah ya yi da kani na karin bari za ka hakorin kan baya da jini zai dena in da ni ka na kumbura ko azuwa ji ko wani cutar da na wasura na karin bari ka nemo shi ba ya kai da yi za ka wato ilimi yana da dadi idan da ne biyayya za ga wato sai a gani ni da san da mun yara an ga mutum ya je biyayya ya da yana da kan da baya ina da gani ko ta ba ce amma Allah yana da fa'ida ka je biyayya a kan bangaren majalis gaba da ku wato bango da hakuri ka ya kawai babun ka ya ka za mu je wani ka ga wani zamu shigowa karanta ga me yake ko dare wannan shine ilimi bayan nan kuma yace zai tsaya wannan shi ne amma sai su dauka ba iya yi kai ka san da ne kawai ka buta kan kai abin da yake ka buta ito da haka wannan shi azu a jiya Allah ne da Allah ne da wani ne mun kware da shi shi da shi ne aiki annabi na karshe a rayuwarsa aiki ba goja goyi sai daga cikin illolin rajin azuwa shi ma za ka mala'iku ba ta zuwa kun san kana cewa a'udhu billahi minash shaitani rajim malaiku ne ke rige gidan zuwa bakin ka kaba bakin ki da kunnuwan ka a cikin bakin ka in yana wari ba akwai da ya gudu da ba ai ba za su ba shi za ka ce a tafiya kuka nan idan ka ci da rana kamar da yayi kafin ka fito ka goge bakin ka dan ba wanda zai zo ya karatu ko da ba zai karatu ba cikin jama'a ne da fagoji saboda malaiku ba za ta wari innal malaikata tata'azza min ma yata'azza min ubanu adam malaiku suna jituwa da duk abin da dan adam yake jituwa da shi akwai jiranin da wanda yana ga yi jigo da kowa ne kan ya buga to su ma malaiku suka zo da kan buga da kowa ne ba da to da haka duka ne mun jiranin ne da ba jiranin gawa ba wanda waye ke ba gawa jiranin mai ne ke ba mata waje a ɗauko turare mai tada hankali a cikin turaren gawa ne ba ka bane in ka maga ba da ke wani kiraran da zama a ta mu to bai kiraran dubu goma sha biyar da kirin da ya kanki dale ko ji ka ya kawo bi shi wannan idan na mutu kiwa zai samu saboda azara da Allah wanda kudin gaji yana aiki to wannan shi ne saboda haka addu'a yana da fa'ida kwarai da gaske hadisi abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala annabi yace laula an ashqa ala ummati ba da kan karanta wa al'umma ta ba la amartu aw ala nasi ko kuma kan karanta wa mutane la amartu hum bi siwaji da na umarci su da yin addu'a ma a wannan ruwa ya ce amma ruwa da musulun shi kadai zai ce inda ma a tare da inda a yayin kulli salati yayin cikin kowace sallah shi ne shi babu zauri suka ce shi ne abin da ake nufi in ba ka yi daidai alwala ba da an zo kafin a tare da kaba ka goga ka dan goga shi ke an tare da kaba ka mai shi sannan a tare da sallah daidai lokacin wato malaiku za su haɗu da kai lokacin bakin da yana sabon aiki ko da kana bin liman karatun da za ka yi lokacin da ake karatu a goyi to daidai lokacin suna saurara ka kai ba inda ba a yi karatu a bayyana a lokacin yana yi a bayyana ne bai halatta ka wajen ka yi karatu ba sai dai ka saurara kamar yadda ya tabbata a hadisi to wannan shi ne wannan hadisin bayan bukari ya fita da shi a kitabun juma'a kuma ya kawo babu kiyaye wa juma'a ba babu da yake magana akan hajji a ranar juma'a dan ba ranar juma'a kaga rana ce da ake bukatar ne wato mutum ya daba ado domin inji ne na musulmi hadisi abi musa al-ashari abdullahi bin qais qala inda ataitu nabiy sallallahu alaihi wa sallam ya je gurin manzo tira da insha Allah tabbata a gare shi fa wajadtuhu yastannu bi tuwaqi sai na same shi ya sannu yana goga addu'a yana goga shi ne sannu ayya duku ko ya tusu yana gogo ga addu'a ke biye da hannunsa ya kuli yana cewa o o wa tiwabu bihi yana fara wannan sound din da fita wannan wato karar na fitowa da gare shi addu'a din da bakin sa annabi alaihi salatu wassalam ta annahu ya ta'awwa kai ka ce annabi ce ayi da kalla harawa ne kamar zai harawa shine abin da ake yi kamar zai abin ne da saboda idan kai ya zuwa shi ba ya ko ya ke ba da harki duk wanda baya zuwa shi a kan harki to za ga wajen da zai rika wani har ya kaje ka turo shi domin kin fara da shi kamar farko to saboda haka sai ka wanke da haka Allah ne za ta sallame shi da ruwa ya ce goga a zuwa shi nan ne duk wani wani da kai ba kin da rai to nan ne ba tattara har ke ba idan kana goje hakuri kawai za ka ba su tallan close up sai a zo a nuna hakuri yana ji ana ji ne ba sai wasu dauka ya hakurin da ne har ji shi ne uwa uwa da na hakuri shi hakuri mafi yawa ba ai dan kar wani abu ya makale ne zai tuka da tare ya fara ne ya zo ya ne amma gurin da yake fitar da wani shi ne hanci in dai mutum zai rika wanda ya tsara ga yana complain cewa yana da yawan addu'a wannan duk bai gurin kai yayi wannan bayani ba duwa ne ta kawo mana duk gurin kai sai da ga da gani ne ne ka banne ko ina ka taba ya taba kaje kan ka duk wannan ba wajen ka kaje irin bayani da yake dauka kai ko da da duk ne ka ko ne ga Allah ba duk da yake duk wannan ba a gurin likitan likitoci ya goya annabi alaihi salatu wasalam idan da haka shi kenan to saboda haka kun mutum yana so bakin sai zauna lafiya sai ya haka da harki ya goga ko da bai je kuma um brush ne ko kuwa sanda da na ita to shine yake cewa idan annabi da yi sai ka dauka zai harawa sai sai yake turo hanja har yana fitar da wannan wato kalma yana cewa oh oh ka annahu ya tahawa kamar zai harawa ayyaka tayyabu kamar zai harawa Bukhari ya fitar da shi a kitabul wudu babu cewa muslim ba ya fitar hadithu hudayfa hadith na 144 hudayfa bin jawar kala kana nabi sallallahu alaihi wasallam idan awu ni dalle wane ne annabi ya kada shi da ya tashi da dare ya jutu bahu sai tuttu da bakin sa bitu ya jira zuwa shi ne aikin da yake fara shi ne aikin da kake idan zai kwanta bayan yayi addu'a in dai aiki ne ba wai magana ba azuwa ce da ya farka kuma azuwa ce sallallahu alaihi wasallam akrajahu al-bukhari wannan malam bukhari ya fitar shi ma muslim ya kuma fitar banda wato a babu babu siyaki babu wudu to sai babu daga wani rai ne shi kuma babu hikarin jira babu da yake magana akan wato wasu halaye na addini al-jibra ya ani al-milla halaye na musulunci na addini dan wasu zaka abu da yawa a cewa ko ba ku gane hadithu abi huraira an nabi sallallahu alaihi wasallam ba annabi ali da ya kira ya ce al-bidra tu khamsu sabta abubuwan da suke nan daga sabta ko tsarin addini guda biyar ne a wata ruwaya au khamsu min al-bidra ko kuma abubuwa biyar suna daga tsarin addini kuma suna daga aiki abubuwa biyar kamar ka tambaya ne da ne sai annabi ya ce al-kitabu fatiha rashin yin lafiya kazan da shi domin wannan malam duk wata cuta za ta danna shi da kawai shi za ka ce ko mutum musulmi da annabi Ibrahim alaihi salatu wasallam sun biya a da rubar sai dai shekara da wani dora ya yi wa kansa lafiya bil kadum ko ko bil kadum wasu ka ce a garin kudu ko kuma al kadum da zaɗen ya ɗauka da kan zai rubar da zai dace shekara saba'in da wani abu a fadar ba za ta hana mutum yayi ba amma ba za a rika tattaro gaba ɗaya yin maza da cuta duk tana gudu domin wannan gudu za a tattara a yanki to shi za ku mutum ya shiga musulunci ba ya mara kafiya ba to lalle ya gaba ta yawa inda an samu annabin Allah shekara saba'in da wani abu ya yi wa kansa kafiya to daidai a yanzu tun da ya girma zai yi wa kansa ne ko yi maza larura ce yi maza za a yi kare kuwa idan zai gagarin mutane likita ya man a Najeriya a tumar da shi kawai haka za a yi to kun ga na farko kafiya yaushe za a yi kafiya nan ba ta da lokaci ala gaba ta ba in ka ga dama yau aka haifa ba yaro ka je ba in ka ga dama ka bari sai bako ba wani nasi ko ɗaya da nuna ran da za ka kafiya in ka ga dama kana zuwa yaro shi nama ga wani shekara hudu haka wani muriya ya ce ce mana cewar wani mutum ta ce ruwa za ka mana da cizai wata da cizo za ka dace sai haka aka yi ma tsabar wani ruwa ba a zuwa ruwa shi nama wai shi ne kawai abin da ya ce wai ba a zuwa ruwa shi nama kuma gaskiya sanar da ake da sun ake mutum ta yi a wannan lokacin kaji sai an bamba da ciwo Allah Allah kuwa banda na ci ko kullum sai ka ji kaji za ka yi yanka shi zuwa ne ana yi ana lallaba ka san mutu tabbas ba wannan abin da ba amma wanda yake fahimci abin sosai ai za ka ya kamata kai ma yaron da kaje masa lawa zabi yau zabi gobe kai za ta tsire wani lokacin haka a cikin da wani lokacin ba da kansa dan gajiya zai ce shi yau ba ya kawo lawa kar a yi kawo ka sai a ce an ba da jiki sai a kuma kama Allah ka ce uwa da abokan arziki za a ta kawo da sauyi da wani amma yanzu duk babu ai yaron yanzu bai bole ba kawai ne dai tura su ne ke da Allah kuwa a wai ba wani da ba mu ne ke magana ba ina magana akan zumunci da iyayen mu suka rike ada wanda za ka an wa mutum yayi sai dai kawai ne yanzu yaron yanzu yi mata da wurin ke saboda kaga yaron yanzu ba irin da zaba ne wanda yaro za ka ki kan zama ko yana yawo ba wani ba wani abu domin ba wayewa da ta nuna ba cewa ga abin da za a yi da al'aura amma yanzu sun shekara biyu uku a yi zaɓarar da ya san al'aura domin yana ganin gidaje yana ganin a social media da sauran to yi za ka yi wanda yana ƙaramin ya ji kun yi wayan ka je wa babu sau a kan zai ma ci shekara ɗaya biyu zai bi shekara biyu zai tuna ba idan ko yana jariri kai sai ka rika ba ruwan Najeriya abu zai ja ba shi kenan ita a rika ba da nama ya ba zai je gwai tana bukatar da kai sunna ba ko sai ai gaba da yanzu a baba wannan shi ne ita da haka um na farko kenan babu lokacin da aka yi ko wasu na cewa rashin tausayi ne yi wa yaro da jari ba rashin tausayi ne wasu na cewa gaba ne salatu wassalamu ba ya mutu jari ba wai da jari zai lokaci ba da Allah ya yi kunna ko dai abbas ko abu dalib a cikin su a iya abin da na karanta sai da cikin ne kai jira na babba ya zama kai kuma yanzu misali Allah Allah ko mutum da shayi sai ke nuna ne shi dan da ko da ga nuna a cikin media wai da shayi ne ne ne ba wata balala da ta dogara da sama cewa an yi shi da shayi ba saboda haka cewa annabi bai zo da shayi ba ya rage wannan ko ba yawa ko daya annabi ibrahim alaihi salatu wasallam da dini girma yau kansa ba yana cikin abin dini abun anbiya wani abu za ku ga wato wato mutane ke mai da wani abu amma ba shi da wata alaka da cewa ka zo da kai ko baka zo da ba shi da alaka ko daya wannan ke wani ihdabi na biyu shine aikin zakin ma kasan wannan da yawa za a zo yaro ya ji ba gidansu ba ta ba ta orientation ba kuma ba kai shi gurin da ya yi ila za a goya wata ba amma islamiyya za a goya wata a islamiyya za a goya wata to saboda haka wata ila ba kai shi wannan gurin da za a ba shi wannan tsarin to liki da domin kuma ido da hada ne ba a cikin maganganun ba da wani malami a cikin magabata yana cewa su wanda ya kace kwana 40 da gaji a cikin da yake tafsirin da rauni kuma zai iya samu matsala ba ko da suke cikin cewa zai iya shiga matsala ta fuji ta fuji a rasa ne ko ya tabba ba a hauka in ji za mu ce ai zan samu ya danganta da halittar da kawai wani zai kwana goma gashi ya kulbule yana da kuma sai ya cire wani sati shi kenan yadda yake hudu masu kauri ba yake wani abu hata hanyar kawo wa ku kowace iri ko dai hanyar chemistry ko kuma shaving powder ko ta hanyar da kasan za a iya yi ba za ta cutar da ya halatta shi ne halittar da kuma wannan maza da mata ba na uku wa nasbul ibili da tijje da ya hammata shi so ake a tijje amma ba ba dole bane me yasa aka ce a tijje saboda saboda wannan aka yi wani ya fi kowanne gashi da wuri za ka iya jiri ka nemi jirgin cikin da aka da an karba da lafiya amfani domin akwai wanda gashi ne ne jira guda ɗaya a jikinsa ko a jemu ko wani guri don ba ya sa wallahi sai kansa ya kuma da sai amfani da jirgin ciki shi ma kawai wanda an bakar sai a gode wa nadbu al-ibli kun ga shi annadbu shi ne kizza amma ba dole sai an jige ba za a iya yankewa sai a dace duk abin da za a yi amfani da shi ne shi ko powder a ko powder da shi ne powder wa taqlimu al-afghani da dinda ne ba iyaye ina so mu fara bada da iyaye ku rika lura ko da yake daga wata daliba zan mutu bulalan makara na ce ko an zuwa ka tara ni ko an fara tanta kamar nake cutar da cikin illolin nake wallahi cikin daji sai daga cikin illolin kuma da suke samu shi ne sai ka zo suna shiga ku rika kula da yayin ba gida wani kai da ka ba ta kudin makaranta ka daina ba dole ko ne jira ka ba ko wata kake ka ba ta kawai idan ka duba tarbiyyar hannunka wani kai da ka ce ko da ba kudin makaranta ba ka zo ta ga kaza ta kai a ranar kawai kuka kike duba abin ta so ko da ba ta hannun ka ce ta ce wallahi ko ka duba Allah ya kare ku musamman mata suna barin fara masu tsafta da jin shine masu barin wannan aljinsa alkinsa kan miji ne za ka ganci ya ko da ko ya ku tarafin dan ya na ta ga a wajen taliba ne ce wallahi kike abu wala ce ba wannan farko domin kalama ce na ga mu bai da take tayi dai da idan ke to ni ban yi ban yi da ita ba wallahi ta kire haka wanda ke wai tayi tayi da idan ke to ni dai ban yi ban yi ba wallahi ta kire in ko ba haka ba ta makaranta kuma ta cire saboda haka wayannan abubuwa ne da ya kamata iyaye su rika kula ko da yake mata ɗan mata suna gara barke yana nan ga ko da ko a hannu in ba ka duba wani ka koma ka duba ai ka duba to saboda haka wannan shine taklimul azabi dadda ni farata azba dadda ni farata wa qasdi shari da dace ga jimbaki shi kuma ga jimbaki dace sai a rarrabe a rage ba su ka wata jin mai ka wata wanda misali da ko zu zaka har an zuwa wani zaka har ta tare shi wannan ta ada ce wadda musulunci ya zo ya babu da zai zo nan gaba zai bayani akan me babu eh zai magana akan wato eh babu yahya wata waqtu shawari to shine waqtu shawari da dare da jimbaji ba a jira duka sai a rage a daddare to wannan shine abubuwan da ya kamata abu na yawa yara suna abu na yanzu akwai yaran da suka bai orientation a Islamiyya idan ka zo mata da maza in ka shiga ajin za ka ji gaba ɗaya iya gobe malamai suka rika kwamfuta shi ajin ya buga irin murabuka ce a dole sai su yi ya motsa gaba ɗaya kuma ba a rubu faɗakarwa a gida ajin sai ya buga ya jin sai da tara matan da ya mutu yari a kai da ake kula da al'ada idan al'ada ta zo sai sai ba da musulunci ya zo bayani akai ya lafi amfani da ya ake wasu kam a lokacin da wasu ga cewa su iyayen su ba da ba ma a yi musu magana a kai kuma wasu kunya ce ke yi magana a kai kaga wannan matsala ce matsala ta ba su kuma mazan dama su yi warin balagan namiji da wani yana zuwa guri za ka je guri gaba ɗaya to ba shi da kudin da zai yi roll on ba shi da wannan kudin amma alimu ba sai a goyi da ya lokacin da ke alimu in ka samu ya gurin karko biyu da ranka take a bari ka je ka dada shi in kai wanka ka ta ba zai tsotse ba guri sannan kuma zai ana amma da kawa ne a goma da akwai da ne rago wallahi da lokacin muka ba mu sai ka gida da lafiya da lau ne rago ba ko albaji ne ka yi ne ya in ya je zo ne rago ba sai take ya zo ko da yawan kai guga ya shafa da ya tiji din sa ya guga shikenan ka kaje ba su din sa buza doron da dinda kai mu sai ka zo ka za wannan ruwa kuma advantage din sa ya ba bina roll on Allah ita ku ji wanda domin shi wannan roll on idan kana da rana dai kai mutum za ka yi wa amma wannan zai yi ma albarba ta rana ɗaya shi kuma wannan haka yana da wani advantage ke nan ko sauki ne sauki ne Allah ya kawo mana to wannan shi ne abubuwan da ake ko tufurai tufurai musamman tufurai in ka saba amfani da kana nufin wallahi sai ya nuna kana nufin sai ya nuna amma wancan kuwa in kana da yi ke to saboda abubuwan da abubuwan suna cikin abubuwan da ake kira ƙarfi annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu wannan lalle wato addinin mu addini ne na na danki hadisi ibn umar an nabi sallallahu alaihi wasallam kan annabi yake tani fir mushriki da ku saba mu shirkai ku saba mu to ga guru wato yurul liha ku tuka je mu shi ta aka ce ba ne muna da yake ba annabi bai zo ba da je mu babu ko ɗaya ko kuma akwai ka kawo ya bula ya bula mun bala da aku bi ne ya ji wala ya rashi annaba aro to wani tsawon gemun da da Allah mun ya dawo ya ga mutane suna da ta dan mai ta wa gemun ne shi ne makamun da ya kawo yace ya la da aku bi ne ya ji wala ya rashi shi kawo gemun kadena yace mun zo da ya gugu yace ka ya da kan da gemun yana ja inni khashitu an takuna ma rakta wa yani isra'ila wa lam takun qawli saboda haka kowanne annabi annabi yana da gemu kowanne shi ta a mazani kaf ai madul mazani Abu Hanifa Malik Jabi Ahmad bin Hanbal kafin su ba wanda ya zo ya tiyaji to ya ya halatta kawai kai ka tare gemu duka sannan na na ya ga wanda yake suke kawo da maza ma cewa ce in ta tashi ranzuwa ce wannan jijiyar yana rijala billahi da rance da wanda ya wani ba za a duda da daji shine Allah ba ku gure domin ado idan ba ka je sai sai a ce to da ka ce idan ba ka ce yana fitowa to an samu matsala wato babbar abin da yake fito maka da a yake kara girman gabbanta to sai a ji da da kire kuma da neman magani kabba kamar da ba wuce yake cewa wai mai yaje kaga ba ka da ko ga jin masu bayyana a ba su bane ko to kowace kabila ba ko suna da wannan al'ada cewa an ga wata da shi na ta ganin wata mata da biyu kuskure ne ba ba wai abu ne ba ka ta ba ido da ido da gani gemu ya ku zara zara ya ku ga ba kuskure ne kuma saboda haka zai ga mutane da biyu wata mu da bayyana namiji shi ne wanda aka ce ya bar biyu domin shi ado ne a gurinsa ado ne kuma ka tambayi ma za ka ji ka tambayi ko da yake wanda yake da iyali ko wani a gidansa shi ne akwai wanda yake a kudi da yake ce mu ran da yake kalkale mun ka gaba sai ka tafi to me ba mun tuka ne ni kace wallahi ka fi kyau da jiyo mu yake wallahi ko nan gun ji ne kace to ai ka ba da mu ko yanzu illa magana je mu ko gaban shi kamar buruji ba ka gyara a wannan ko ba sunna annabi ba kaga mutum dubu ji dubu ji an magana ji sunna wallahi ba sunna ba sunna annabi ne ya zo kana ji za ka ga jira a dawar ko gawayin Muhammadiya har yawo yake da da kum har yawo yake da kum wanda kum din nan shine za ka ga yana da yana yana amfani da shi da kai alwala ka dan siyasa ta yi sai a kiyara sai a yi idan yana da shi har nan domin Allah ana kiran sa alliya saboda haka sai a tsajewa gaba mu wannan shine abin da ya kamata a lura alaikum salam wanda yake fito masa anan ba da shi a wani bawa Allah da muke aiki da shi shi guda ɗaya ne mutum zan kare ka gane ko sai ne kan amma wallahi da yake shi sai da yake ka sai da yake gaba ɗaya shi amma da haka ne to a ce ba ya to ai ko wannan ji in ba ba jare ne karan da yanzu ina cewa kai wannan je mu guda ɗaya ai ya ka garin wa ga Allah rikewa ya ja ba ya ji cikin wallahi da cikin wannan je suka tuzo da yawa gaba ɗaya zurin ta zaka ta duk wanda ya san mala abu ne Ibrahim da yawa irin wannan abin da nake faɗa su daular daidai wajen yanzu daular sai mun da aka yanke guda biyu haka shi ma yadda ka faɗa din nan amma da gaba yadda yake ka malam jiyo da mu nan malam jiyo malam zuwan mu ka ta jiyo da da guda biyu ne uku amma da daga baya ka yadda yake ka ya ji da da wannan barko irin wannan abubuwa ne masri wani lokacin kuma ji ɗaya da kuma illoli da yawa na wajen yawan ajewa yana abu na farko da kowa ya ji zai ga fuskar ta duba da wuri sannan abu na biyu kuma zai sa kuraje yana zaba ga kuraje zai ga kuraje ta fito ma amma idan gyarawa kake kun san a ta magana an yi magana akan cewa yanzu ne za a za a rage kewu sun yi wannan magana har da ta bai aka doje gaba da arabi haka sai ibnu umar ban manta ba ya ce idan ya kai kamu guda kawai sai ka ta hannun ka dace kada eh sai ya kai kamu eh idan ya kai wannan doje ne kai ba garaba ne masu cin nama da da da da abin nan da da da laba madara da nono shi ne za ka gana ya fi zara zara to wannan dai shi ne a dokule wa abu jawari ba ku daddace da jimbali ku cika gemu ku dace da gaji me ba ku aka ce wasu majusawa ne suka cewa annabi alaihi salatu wasallam ziyara suna zuwa gidan su daga cikin baki him yana ganin su da wannan da yake yi shi da akwai da ke ku da dace da gaji baki ku cika gemu wannan haka yi ba ba sai ruwaya kuma Abdullahi Sa'id bin Abdullahi bin Sa'id cewa yaji yake majusa ne ne wa wanda ruwaya kuma ta Abdullahi na Abbas mutum ɗaya ne zo a cikin Yahudi yana zuwa a kanki da wannan zuwa ya zaɓi je mu ya barga jin dai sai annabi ya ce kare da yin girki da ku saba ku saba ku girkai ku da da yau ban kuce wa ba a wajen ruwaya a abu wato a abu ne a kai saboda haka wajiru ne abu a abu ne a ku cika je mu sannan kuma wa ukhfu shawari ba ku dadda gashin ba shi kuraji kuraji shi kuma ba a cire shi gaba ɗaya ba sai a rika rage domin kada in ka dole shan ruwa ya rika gidan tsogo ko ba ta kace yau da gobe za ta rika samu wani lokacin domin in ka fita kawo abun hawa ai za ka in ara kura musamman a zo gaba ɗaya sai gemun da gashin gashi ya ɗeba a zo kuma ka zo ka sha ruwa ka ce lalle ka ba zai canza an magana ta ce ai annabi ba shiga annabi ba zai gyara na ya ta ba to a shi annabi ai da zo da mu ya bakin da irin naka ne ko da yau ya ba su in kana so a yi musharaka da kai a kaji da aka ce annabi ya ci ya gwagwiya da na ita ta gwagwi inda ya gwagwiya ka rika ɗan kuce wa kai dan ni din da wallahi na yi lakka akan a gurin ba za a hoye da wata mata muka ta magana akan yadda za a yi ma ta biyayya ta ce ma da su ni na yi magana wannan hadisi ta ce to kun ta ba za faɗa da rika wata wata kuma ga ni dole wani za a zama cin sai ya bude ya yi girin girin wa girin dukan Najeriya Allah to saboda haka dole ne wato mutum yana so ya gana da iyalin gaba halin halin to rika kan cewa kuma wannan kana ba so ka gana da balanci hadisi ibn Umar radiyallahu anhu ma kan kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam in haqu ash-shawariba ku dadda ne ga jumbai a wannan ruwaya ai bali dubi kasiha ku kai mafita wajen daji shi zuwa ki a dace shi sosai a rage kaɗan shi ga jin baki shi ne ai bali du shi ne yin haku a jawari ba wa aku li'a sannan ku cika gemu babu ne yake daba babu ne yake magana akan sarki shi ne aliki daba hadithu abi ayyub al-ansari ya sunan da wannan malam mamu kan jini dai barakallahu fiik kan jini dai shi ne ibrahim lafiya katibu wanda annabi ya zabi da cikin gidansa a Madina Abu Ayyub al-Ansari annan da biya sallallahu alaihi wasallam kan annabi ya ce idza atintum min zalika idan kuka biya gani bi bayan gida bala tasbilu qibla ta kada ku ba wa qibla baya kada ku fuskanta al-qibla an ce al-qibla saboda wato duk inda kake wato ka ba za ka kalle wala tasbiru akar ku ba al-qibla baya idan ka shiga bayan gida ba mutum ya je ba a gobe sai yanzu kawai kowa muna zaune a rage har abu ya ban kashin gidan sai wala je jabi sai ya annabi ya ce ku kalli gaba au gari ku ko ku kalli yamma me yasa ka faɗa haka saboda su a lokacin ba gaba ne alƙibla ba kudu da arewa shine alƙibla gaba da baya baitul maqdis kudu da arewa to kai kuma yanzu ya ce ka kalli kudu ko arewa sai kallaban dakin ka in ka shiga musamman mai tsugulo wanda yake labari ne bai da matsala wanda yake ta gargajiya in ka shiga za ka iya karka cewa kalli kudu ko arewa amma wanda yake da tsugulo mafi yawanci kafa daji to shi ne za mu magana na gaba na gaba yawanci za ka kai ta san yanzu a ina ka zaba biyar ki bala ya kalla kowa ya bada ba a so mutum ya je zama ya irin wannan zaman da ne muna karatu kaga yanzu na ba alƙibla ba ko kuma a yi irin zaman da kuka kun kalla alƙibla ba a zo mutum ya haɗa ban kai wannan hadisi kuma karare ya fito da magana cewa kar ku au gari kar ku ba kalle ka kar ku ba ta baya ku kalli kudu ko are mu wanda za mu ce a kalli kudu ko are kowa zai tuno ban ɗakin gidan ko na gidansa ko naka da cikin ɗaki ya yi kuma gaba ɗaya kika ɗaki za ka haɗa ban ɗaki abubuwa ne suke kula da shi daban ɗaki da kofar da makara za ta shiga magabata wanda suke fara kallo an kira wasu da yin jiya amma mu yanzu ina ne za a ga ta kawai ba a kallon wannan makara waye ga ba mutuwa zai yanzu ba a nan da ne kawai zai ji dadin mutum da lafi ka ce wani makara Allah ga mutum da Allah ka baka an mutu jiya amma dai yanzu ba a kawo ta amma Allah ya magabata da in kika zo ko gida ne kai dauki su ba ka gida da ya zo dattijan zai kalla ya ce makara za ta shiga sai an tuna ba lahira ko ba ka so to sai yake kala abu ayyub kun san an ce wanda ya rawaito hadisi ya fi kowa mun sarari to da kansa sai yake baka dinga siya ba sai muka je can fa wajadna marasuda buniyat qibla al-qibla sai muka samu banda gurin su da an gina su in ka shiga kana kallon al-qibla wannan hadisi in muka jira shine da magana da muka yi in muka jira sai mu karkace mu kalli tauti ko loti ko ko ma mu kalli sallin gaba daya misali in ban daji kankani mu sai a karka ba za a kalla da kibla gaba daya wannan tafsirin Allah ta'ala yake amma ni da haka mun karka shi ne muka buɗe jiro da gafara Allah gofaranar Allah ta yaje mana domin annabin ka yace kana Allah ya tura ko a baka baya mu mun san kalle ka duk da haka in zan samu ne za ka yi wannan biya ba wanda yake in ko an ga an jira su ka kula da wannan in ka yi da karkace da nan ka dani cewa kuma kai kai ka nemi gafarar Allah gofaranar gofaranar ka ma'ana adalubu gofaranar ya Allah ina neman gafarar ka ya Allah maka kuce hadithu abdullahi bin umar annahu qala yaqul abdullahi bin umar ya kasance yana cewa inna nazan yaqulu wasu sahabbai sun kasance suna cewa idan ka hatta ala hajatika bala tastakbir kiblaka idan ka zauna za ka biya bukatar ka kada ka fuskanci alƙibla wala baitul maqdis ko baitul maqdis فقال عبد الله بن عمر يا عبد الله بن عمر يقول لقد استقيت يوما وترانا لا عوز من استقيت domin. rukiya da ba wani yake bala shi ne hawa sama rukiya ake cewa ba a cewa rukiya da Allah waye yake rukiya waye yake hawa sama duka ne wanda yake gini amma rukiya shi ne gini tawai da ke nan addu'a to nan in ta kai na hau yau ba wata rana ala zahiri baitul lana akan bayan wani ɗakin ne فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبو النبي عليه الصلاة والسلام على لجنتين akan zuwa su guda biyu su ne shine allazila akan zuwa su guda biyu mustaqbilan baitul maqdis yana mustaqbal baitul maqdis kuma shi yake mustaqbal a lokacin amma idan ya goji a cikin bandaji ya go Allah alaihi salatu wasallam za mu biya nan gaba kan dakin da na haka ya go shi ne kan zama dakin da yana maka gyaran ciyawa lokacin damuna sai ya go Allah alaihi salatu wasallam yana an goji ya ba wa alƙibla baya to shi ne kawo wannan hadisi yace kuma ya je da abai da haka bara mu gaba mu hadisi Abdullahi bin Umar kana in da kai su sauka zahar bai ki haka ya fito da ruwaya da ta la hauka bayan sakin da rahunka bi ba bi hadisi dan wata bukata dawa baraitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kabi hajatu yace jira an go annabi alaihi salatu wassalam yana hadiyar bukatar da wata ruwaya ka'idan da hajatu ya ci gudu yana biyan bukatar da ruwa musulun shi kadai to shi ke far a mustaqbil al-qibla ya ba al-qibla baya mustaqbil al-kaaba ya mustaqbil to mai malamin suka ce a wannan shi ne malamin suka ce gaba daya wanda ya kowa gane a jikin shi wanda ya roƙe ya yi ruwa shi wanda labari ya bayar shi za ke da maganganu guda takwas a kai amma magana da ta kowace karfi a guda takwas din ita ce magana Abu Ayyub al-Ansari cewa an kaji gaban da ya kalla da Ibra ka karkace ka nemi gaba wanda magana ta kowace gari sai magana da ni dai babu wani cewa idan abili ne haramun ne ka kalla da Ibra ko ka ba ka baya in a ban ne kuma idan ka ba ka baya ko ka kalle ka babu ne ji amma ka fito ka nemi gaba shi ma ya gaba kai to maganin bari kana ba ko ka bi wancan da farko in dai ban dajin naka ba wai wanda sai bane wanda a ira da misali amma in dai za a yi gudunawa ko kuma a yi gudu kawai za a yi matsayi ne kuma an riga an keɓe shi ya inda za a gudunna to wannan shi ke nan sai ka ɗauka tsawon ba ba ne akwai kuma yin zahiriya da suka rubuta ce kaza ko a ina kake kalli ko ina imamu ibnu abi yana zuwa ya ce mafi tabbatar da shi yake a zai cikin wannan ya fi kowane da abu annabi ya ce da za ka aje kai komai wane da ke saboda haka zancen da ya fi inganci ba duka gabasin za mu kawo ba wancan na farko magana abu ayyuka na azali idan mutum ya zo idan mu dan dan wato idan ko a ina ne kare ba wa alkibla baya kare tantance ta shi kenan wannan magana da ko ta inganci kare da babu na gaba babu na yi hali sai inda babu da yake magana akan hali a to ba za mu ƙara da wannan ba kuma saura mun ki da hawa da mutane babu da yake magana akan hali a buka yin sarki duniya dole da hannun dama hadisi an dai mutum ba larura ce da shi ba kuma larura ce wannan wani abu ne sai a yanda yi hadisi abin da kada ya zuwa abu kada na ibn al-jali ko duk da jali da bani a kan sunayen sa amma wannan bai da abu ka da kare da al'adari cewa bai a wannan suke ba haya gaba ya ba wanda yi ne wato zama komandan kwarai idan an kada ne kuma kan kalmar da jin akwa kare yake kare rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi yake idan jariba a duku idan sai ku zai ga abin da kala ya da rabbatu bil ilahi kare numfashi cikin abun mazubin ruwa kofi ne da za a ga amma idan wannan bai misali yanzu numfashi ne kuma duki sai ko ba amma ba da yake ji ai ba ko ba cikin kawai ake kallo ba lafiyar ka musamman yanzu in sai yake idan za ka ja ruwa karka ja kana huta cikin ka ya fi samu ya fi tsara da cikin da yake kamata yake idan ka jaga abuwa kamar da yayin gayi kike kike ne za ka yi zuwa ga muku ruwa gurin taro kamar da mutane sai ka gonfa din shi ne gaba kawa duk da akwai bambanci shi ba ko idan ka tuba ko za ka ga ruwa da nan da ruwa kake ba da yawa ya ji ya kunje don aka kawo ruwa to za ka dan kurba da zai kadan ya ne don ba zai yi ruwa ba sai kuwa da ne jijiyoyi da kuka to ko da jira da kuka to ko ba da yin ga ko da yin abin da kace abin da ake bukata shi ne idan ka ga ka hakura sai ka kuma ga ka tsara hakura ka ba wato um kan ka da mai yin lumbaji shi ne da yake to kada wanda yin lumbaji cikin mazubin wato ruwan wai da ajal kala idan kuma mutum zai je sai ruwa mutum wai da kala kala idan zai shiga bankai ولا يمد ذكره بيمينه كذا يجاب الأورة ده من دابا ولا يتمسح بيمينه كذا يشرك يجاهد يكافي هو يشرك ده من دابا أنا ما تقول أي جاب كذا كذا يجاهد إذا زي أقول لك تيجي نجي مجال أقول لك تيجي زي أقول لك تيجي هو يتمسح قوي زي أقول لك ترى مثال wanda ya bi wa cikin ya bi zama ruwa yi akan koma ne zuwa su da ne sai amfani da cikin ya amfani da abu shine bal awatu wala da masahabi yamini kada ya amfani da dabansa babu da kace babu da yamul fi tahuri wa gaini babu da yake magana akan wato karfi da wannan sa wanka da alwala da wannan ana a hadisi wa ya kana kana nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibu tayammul annabi alaihi salatu wasallam da bai dawa tana burgi shi ta na'udihi wajen sa takalmi wata rajuli da taji kai wafi jani kulli da duka jani Allah ba da komai nasa ga wata tambaya idan za a shiga masallaci da wata gaba ake shiga idan za a fito ba da hagu dai da ni hadisi ya daga da hadisin hakim da Imam Ahmad ko to idan za a shiga masallaci ba idan za a fito ba ne da ni na mala hadisi ya ce hadisi me dalili na to alaji yake wannan alheri ne wannan kana alaji da ce hadisi ko injiniya kuma ya ce mala hadisi kai ba injiniya ba ya ce hadisi ba dalilin da ba kenan shiga ban daki da kabar hagu fitowa da dama yau wato shi ne tsirin da ya da magana alaji kenan abin da yake na alkhairi ko mutum kuma waje ne na najasa to shi kenan duk an yadda babu wani abu kiyasi kenan haka injiniya ne kaje na na hakim din nan ko shiga masallaci shikenan ba jira ba da aiki ba da aiki nan bayan sai a je a nemo cewa ina ne yake kiyasi da lalar suke babu inda hadisi ya nuna cewa za a shiga masallaci da aiki a fito da dama kiyasi aka akan masallaci to amma da da kan yi gole yake fara sawa a cire wanne to ina da kawo yawa kiyasi an gane ko yaji aka yi cewa da abu alkhairi kamar da nake yi bara abubuwan alkhairi su ba da yake da kalla idan ai alkhairi ne sai alkhairi ne wannan hadisi amma ba ka da hadisi ko da sai ji ya ji wannan hadisi ba amma ga shi cewa yi yu ajibu wata ya muru da bai dawa na burge annabi alaihi salatu wasalam fi tanahuli wajen sa takalmi wata rasuli da tafi kai a ta ta da ke da bai ke bara wato huri da sarkin sa zai wankan jaraba ta dama wa fi jani kudi kai komai ma zai ko kira a ce idan na zo sa takalmi na sa da dama in da kire ba zai kira da ne da ni wa fi jani kudi in ka ji an yi kiyasi sai ke kire takalmi jawri ko idan ban da ka je gurin da ka je gurin da ka je jami'i ai da ne to bara mu wannan hadisi ba dora da kan sabi da zuwa amma abin ko wasu abubuwan da yawa da ake yi da ba hagu da ba hagu ni dai na je yanzu da hadisi da na na makallaci gaba wanda nan zai mu ga ina kuma eh na dan kare wa kai daga cuta ba kai ba ka yi kiyaye ne alhaji ba ya ji ba da muke yaje ko ya kalli wannan abubuwan ba fa cewa Allah ba ba cewa muke haramu gani don mu zama alamar gurinsu ko ya zanto wato mun san me muke yi kai ne wallahi wa alam za mu dawo kan hadisi insha Allah ta ji ne biya abubuwan da muka faɗa dai Allah ba mu ladan ka to Allah ya bada sa'a abubuwan da muka faɗa daidai Allah ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure Allah ya jiba akwai Muhammad Faki yana yawan zama a nan ya tafi jarabawa pilot yana yin fatan uwar da ke addu'a muna fata Allah ya ba shi nasara to ya sa wato mu ya ba shi gamdakatar yayin da za ka bar tambaya ina da kowa gidi da suna yin tsawa duk wanda suke da bukatu na alkhairi Allah ka biya musu Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ke kawo mu ikon bunta Allah ka nuna mana kariya kariya ke kawo mu ikon guje ba marasa lafiya gida da wajen Allah ka ba su lafiya wurin da lafiya Allah ka inganta lafiya اللهم آمنا في أولادنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون salamun ala al-mursalin alhamdulillah rabbil alamin akwai taimakon masallaci an samu dubu hudu da dari da sittin da biyar Allah ya saka da alheri